ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرham إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake nuna mana a wannan rana ta laraba inda muke gabatar da wannan karatu namu na wannan littafi taisirul fiqh fil ibadat wanda a wannan masallaci sannan kuma a wannan unguwa ta bani fando ta abin nan ta biyu a wannan masallaci sannan kuma a wannan halaka a cikin wannan garin na yamai da ya sha Allah wannan shi ne zamanmu na hudu darasinmu na hudu muna cikin bayani akan abin da ya shahi sha'anin ruwa wanda ya kamata mutum ya yi ibada da su ruwan da ya kamata mutum ya yi ibada da su wanda su za mu yi ƙoƙarin bayani yadda ya sauwaƙa. Saboda haka kenan wa ƙara nisa da shi can ba. Saboda haka kamar yadda hadisi ya zo daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. wanda ba a zaman mu da ya gabata mun yi bayani akan sha'anin tsarkin ruwa wanda mun yi bayani game da bi'irul bida'a wannan rijiya wacce ake jefa kallayen da aka shahe jinin al'ada da su ko kuma namunan namun karnuka da duka abubuwa masu ɗai masu wari da ake jefawa a ciki aka ce wanda Allah sallallahu alaihi wasallama ta ƙaƙa za ka yi alwala da irin wannan ruwan wannan rijiya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء wanda Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce lalle ruwa mai tsarki ne ba abin da yake najasar da ruwa ruwa mai tsarki ne ba abin da ke sa shi najas a wata ruwa ya illa ma galaba ala rihihi aw ta'amihi aw launihi kenan wannan hadisi imam muslim ko kuma imam turmizi ya fitar da wannan hadisi saboda haka kenan idan muka duba dalla hadal hadis ala anna al-ma'a tahur wannan hadisin yayi nunin cewa ruwa mai tsarki ne la yunajjisuhu shay'un ba abin da yake najasar da shi ma'ana ba abin da ke sa ma ruwan nan najasa wa'annahu yanjisu ruwan yana yin najasa ne idan ta gayyara ahad awsafihi in ya canza ɗayan siffofinsa imma launuhu ko ya zamanto ya canza launinsa kalan ruwan in dai najasar da ta fada a cikinsa ta canza kalan ruwan ko a wannan lokacin ne ruwan yake zama najasa amma dan najasa ta fada a cikin ruwa kamar yadda za mu gani gaba akwai adadin ruwan da in najasa ta fada a cikinsu ba ta najasar da su ba ta sa ruwan su ya zamanto najasa sai da sharaɗin idan wannan najasan ta canza ɗayan siffofin ruwa guda uku imma launuhu ko kalan ruwan ya canza ya koma kalan wannan najasan idan da inda ruwan ya canza ya koma kalan wannan najasan to wannan ruwan ya zamanto ya zamanto najasa aurihu ko kuma ɗanɗanansa aurihu ko kuma ɗanɗanan ruwan eh kai iskan ruwan aurihu ko kuma iskan ruwan da an ɗauki ruwan aka shunsuna za a rika jin iskan wannan najasa to wannan ruwan ya zama to najasa au ta'amuhu ko kuma ɗanɗanansa da inda aka ɗanɗana ruwan sai a rika jin mai ɗanɗanan najasan ba ɗanɗanan ruwa ba to wannan ruwan a wannan halin ya zama to najasa yana abin da ya kamata mu lura da shi a nan shi ne idan najasa ta fada a cikin ruwa in ta canza kalansa ko kuma iskansa ko ɗanɗanansa to a wannan lokacin ne wannan ruwan ya zama tomi ruwan ya zama to najasa idan ba ta canza ba ɗaya daga cikin waɗannan siffofin guda uku to wannan ruwan mai tsarki ne ana iya yin ibada da shi a da dalika abinda ba wannan ba fal aslu tuhuriyatul ma'i kenan asali shine tsarkin ruwan in dai ba ya canza ɗayan waɗannan sufofin nasa ba guda uku da muka zana to wannan ruwan yana nan akan asalin shi cewa ruwa ne mai tsarki wa an abdullahi bin umar radiyallahu anhu daga abdullahi dan umar Allah ya ƙara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala wanda Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza idza balaga al-ma'u qullatayn lam yunjisuhu shay rawahu ibn majah idan ruwa ya zamanto jarka biyu in dai ruwa yawansu ya kai yawan jarka guda biyu to ko najasa ta fada a cikin shi ba abin da ke sa wannan ruwan ya zama to najasa shine aka ce a yanzu duk ruwan da ya kai litir 210 kenan kusan tano biyu da mi da litir 10 kenan duk ruwan da yawansa ya kai litir 210 to wannan ruwan ba abin da ke najasar da shi don kasan najasar da za ta iya canza suffa ma'ana ɗanɗano ko kuma kala ko iska na ruwan da yawansa ya kai litir ɗari biyu da goma kasan ku ba ƙaramin najasa ba ce ko da aka duk ruwan da ya kai jarka guda biyu shine litir ɗari biyu da goma wannan ruwan ba abin da ke najasar da shi shine mala yace wal qullatani dhira'un wa rub'un tulan wa ardan wa umqan fama fawq wa'annan zarkokin guda biyu sune zira'i da kuma rubu'i kashi ɗaya bisa hudu na zira'i wajen tsawo da wajen faɗi da wajen zurfi duk wanda ya kai ma'ana wannan zarka jarkan awansu ya kai zira'i ɗaya da rubu'i haka faɗin zira'i ɗaya da rubu'i haka can ƙasa zirhin zira'i ɗaya da rabi ma'ana da rubu'i wannan shine ake ce maƙullata ne shine da aka auna aka ce fa ma fauka da abin da yake sama da haka su suka ba da litir ɗari biyu da goma da haka duk wanda ya kai wannan bi ma'ana idan kanal ma'u kasiran in ruwa na da yawa aksaru min alƙullatain fiye da jarka biyu wa waƙa'at fihin najasa sai najasa ta fada a ciki fa innahu la yanjis wannan ruwan baya zama najasa ma'ana baya najasa in dai ruwa yana da yawan da ya hi zarka biyu litir 210 najasa ta fada a ciki bayyin najasa illa idza taghayyara ahad awsafihi sai dai in najasar nan ta canza ɗayan siffofin ruwan to a wannan lokacin ne ma'ana za a iya fitar da shi daga kasancewar shi ruwa mai tsarki wannan shine dangane da abin da ya shahi sha'anin ruwa kenan kaga musulunci babu abin da bai bayani da shi hatta da ruwan da zaka ɗauka ka yi tsarki da su ka yi alwala ka yi ibada da su sai an gaya maka wani irin ruwa ne inda an kyale ka kaga anan yan kare tsatsu sun faɗi saboda min yanzu ta kaka zai iya wanda yake ya yarda da Qur'ani kadai bai yarda da bayanin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama in ka tambaye shi ruwan da zaka iya alwala da shi wani irin ruwa ne baya da amsar da zai ba zai ce muka ruwa mai tsarki to ai ka iya ce mishi ai ruwan koka ma ai ruwa ne masu tsarki ko inda harshen su ana yi ruwan oriba da sauransu da ruwan gumba gabin ko wannan shi ne babba abin da ya kamata mu sani yanzu sai a hakamul aniya a hakamul aniya ci wasu yamul kuffa hukunce-hukuncen da suka shahi al'aniyatu makaya inda ake adana ruwa inda ake zuba ruwa sawa'a ruwan alwala ko kuma ruwan wankan janaba ko abin da ya kama da wannan abin da ya shafi so ko ya shafi buta ko ya shafi wani makayi da ake zuba ruwa a ciki to kaga hatta da makayin da zaka zuba ruwan da zaka yi ibada da shi musulunci yayi magana akan su da kuma matsayin tufafin kafirai shin duban kafiri yana da tsarki ko bai da tsarki wannan shine abin da zamu tattaunawa a cikin sa kuma munasabatu wada'u babul aniyati ba'da al-miya abin da yasa aka sa babin da yake magana akan makayi na ruwa bayan an yi bayanin ruwa huwa shine annal ulama' malamai lamma takallamu anil ma'i a lokacin da suka yi magana game da sha'anin ruwa wa arrafu sannan kuma suka fassara irin ruwan da ya kamata a yi ibada da shi min jami'il nawahi ta dukkan ɓangarori kana min almunasibi da haka ya dace an ya takallamu anil aniyati allati yatawadda'u minha yatawadda'u minha almuslim su yi magana akan makayi shine ko buta ko wani abin da ake zuba ruwa wanda musulmi zai yi alwala daga wannan makayin li'an isti'mala ba'd al-awani muharrama saboda amfani da wasu ma'ana kwanoni ko kuma wasu makayi da ake zuba abinci ko ruwa a ciki ko akwai waɗanda an haramta ayi amfani da su idan dole a yi mutum musulmi bayanin waɗanda ya halitta ya amfani da su da kuma waɗanda bai halitta ya amfani da su ba don ya adana imaninsa ya ci gajiyar mai addininsa a hakamul aliya min al'umurin lati yan bagi an yi harsa alaihal muslim na daga al'amuran da ya kamata musulmi ya yi kwaɗayi a kansu Allah ya akula wala ya shiraba kada ya ci abinci kada ya sha abin sha fil awanil muharrama a cikin kwanoni ko kuma kofofi ko kuma butoci waɗanda aka haramta a yi amfani da su falma'u ya harimu wa kazalikal aklu aka ruwa a sa ruwa ciki a sha ko a yi alwala ko a kama ruwa ko a yi wanka ya haramta to haka ci a cikinsu ya haramta. Idan wudi a fi aniyatin zahabi wal fidda, idan aka zuba ruwa a makayi na zinariya ko azurfa, wannan ruwan ya haramta a yi alwala da shi ko a shashi ko kuma a yi wankan jaraba da shi ko abin da ya kama da wannan. haka ya haramta a ci abinci a cikin makayi kwano ne wanda aka yi da zinariya ko kuma ma'ana aka yi shi da abin da ya shahi azurfa da haka idan an ce al'aniyatu mala yace shine al'auqiyatu makayi inda ake adana ruwa allati tusta'malu lil akli washurb waɗanda ake amfani da su wajen cin abinci shine kaman kwanoni washurb ake amfani da su wajen sha kaman motsodi kaman kofofi da sauransu wal aslu fiha al ibah asali a cikin waɗannan abubuwan da ake zuba abinci ciki a ci na kwanoni da waɗanda ake zuba ruwa a sha ko wani abin sha na kofofi da berori ko asalinsu halal ne da aka fayu ba ku iman an halitta yin amfani wata kazi kullu ina'i da kuma riƙe kowane makayi ƙahirin wanda yake mai tsarki da shurbi wal akli game da a sha a cikinsa ko kuma a ci abinci a cikinsa ma a dana wa aini banda nau'i guda biyu wa kuma su ne al'awwal na farko aniyatu zahabi wal fidda kwanoni ko kuma kofofi waɗanda aka yi da zinariya tsantsa ko kuma waɗanda aka yi da azurfa tsantsa azzani nau'i na biyu a wani kwanoni da kofofi masunu'atun min juludil maita waɗanda aka yi su da fatuna na mushi dabbobin da suka mutu sai a ɗebi hatarsu a yi salka ko abin da ya kama da wannan kamar yadda za mu gani gaba in ba a je me ba to haramun ne a yi amfani da su wala ya juzu istimalul awani baya halitta a yi amfani da kwanoni ko kuma kofofi allati takunu min az-zahabi aw al-fidda wa'anda ya zamanto na zinariya ne ko kuma na azurfa aw bihima zahabun aw fidda ko ko waɗannan kwanonin da kofofin akwai azurfa ko da ba da zinariya tsantsa aka yi su ba akwai wani abu na zinariya a ciki ko kuma wani abu nami na azurfa a ciki ko duka haramun ne a yi amfani da su sawa'an kwanoni ko kofofin da aka yi su da zinariya tsantsa ko azurfa tsantsa ko kuma aka sa wani abu na azurfa ko na zinariya a cikinsu haramun ne duka a yi amfani da su ba an huzai fata bin yaman daga Huzaifa ta dan Yamani radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la tashrabu fi aliyati adh-dhahab wal fidda kada ku sha abin sha a cikin kofofi waɗanda suke na zinariya ɗantsa ko wal fidda da kuma waɗanda aka yi da azurfa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kada ku ci kakkusha a cikin waɗannan kwanonin ko kofofin da aka yi da zinariya ko azurfa kaga nan hani ne shi kuma annahu yaqtadi tahrim yana hukunta haramci wala talbisu alharira kada ku sanya alharir wadibaj da dibaj shi ma nau'i ne na wani alhariri mai kabri duka wannan an haramta a sasu wa'yancan kuma an haramta a sha abin sha a cikinsu. Manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ma ya ce fa'in na halahun fi duniya, wa'yannan na kafirai ne, ma'ana kafirai suke amfani da su su ci abinci a ciki saboda alfahari da goma, su sha abin sha a cikin kofofi na zinariya da azurfa don alfahari da goma, wadakun fil akhira ko kuma musulmi an haramta muku amfani da su, ma'ana ku ci abinci a kwanoninsu ko ku sha abin sha a kofofinsu a nan duniya amma naku ne a lahira a nan duniya an haramta muku don jarabawa amma a lahira naku amma nan kafirai su ke ɗauka su suna amfani da su suna goma suna nuna isa wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi wa an ummi salmata radiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال daga ummu salma Allah ya ƙara masa yarda Allah ya ƙara mata yarda take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce alladhi yashrabu fi aniyatil fidda wanda ke shan abin sha a kofi wanda aka yi da da azruha inna ma yujarjiru fi batnihi nar jahannam yana kwankwadan wutar jahannama ne a cikin cikinsa a lokacin da mutum ya ɗauki biyar na shayi ko na wani lemu da aka sanya a ciki ko ruwa wanda aka yi da zinariya lokacin da yake sha yana kwakwad yana kwankwada wutar jahannama ne a cikin cikinsa wannan hadisi imam muslim ya rawaito wannan hadisi da haka ma da yace wannan hayu an shay yatanawaluhu khalisan aw juz'an ma'ana hani game da wani abu ya shahi wannan abin tsantsa ko wani bangare na wannan abin da haka fa yahrimul ina'u المطلي أو المموه بالذهب أو الفضة da haka haramun ne amfani da kwano ko kuma kofi ma'ana wanda aka hada da zinariya ko azurfa aka yi shi ko wanda aka yi mishi fanti shine almumawwahu bizahabi aw alfidda wanda aka yi mishi fanti da zinariya ko kuma azurfa aw alladhi fihi shay'un min adh-dhahabi wal fidda ko ko kwano ko kofi wanda akwai wani abu na zinariya ko kuma azurfa a cikinsu ma a da dabbatul yasira min alfidda ma'ana banda wata ma'ana wata yar sarka ta azurfa idan ya zama to kamar akushi wanda ake yi da icci idan ya tsage sai a samu wani zare na azurfa a dimke shi shi wannan babu laifi in an yi haka wannan babu laifi wani zare na azurfa wanda aka kame wata tsaga ko aka ɗinke wata tsaga da shi na wannan akushi ko kuma kofi ko kuma kwano wanda yake na zinariya ko na azurfa ba ana anas bin malikin radiyallahu anhu abinda ke nuna wannan shine hadisin anas Allah ya ƙara masa yarda anna qadaha rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kasara akushi kun sa ku shi irin kwananin da ake yi nan wanda ake yin shi da icce ko da hakko shi ya icce akwai amma yanzu kaga duk sun bace to aku shi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kare fattakaza makana sha'abi silsilatan min fidda ma'ana sai ya dinke wurin da ya tsage din nan inda ya bace sai ma'ana ya rike shi da ni da wata sarka tami ta azurfa sai aka sa wata sarka ta azurfa sai aka ɗinki wannan tsagar da aka suke cewa kenan tsagar da aka ɗinki aka samu wani zare na azurfa aka ɗinki wannan tsagar da shi wannan shi babu lai wannan hadisi imam al-bukhari rawahul bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi saboda haka wata harimul listimaru wal ittikhazu yashmalu adh-dhukur وتحريم الاستعمال والاتخاذ يشمل الذكور والإناث حرم تاور da aka yi na amfani da kofofi ko kwanoni na zinariya ko na azurfa ko wanda aka haɗa wani abu na zinariya a ciki aka yi su ko na azurfa ko aka yi fanti ma'ana zinariya aka yi musu fanti da zinariya ko da azurha ko haramcin amfani da su walittikhaz da kuma riƙe su ma'ana a riƙe su kawai domin ado ko abin da ya kama da wannan inda ba ga mata ba ne wannan hannun ya shahi maza ya shahi mata ko mata haramun ne su ci abinci a cikin kwanan da aka yi da zinariya ko su sha ruwa ko su sha shayi ko su sha ji a cikin kofin da aka yi shi da zinariya wannan hannun ya shahi maza kuma ya shahi mata li'umumil adillatul warida saboda dalilan da suka zo a cikin haramcin wannan dalilai ne waɗanda suke gamammu ba su fayyace ba cewa banda mata abinda kawai aka halitta ma mata game da zinariya da azurfa innama ubiha tahalli lin nisa'i li hajatihin ila tazayyuni lizawj an halitta ma mata kwalliya da bawa sarka ko dan kunne ko dan warwaro na zinariya ko na azurfa an halitta ma mata su yi kwalliya da wannan saboda suna da buƙatar yi ma mazajen su kawa ba wai su yi kawar su fita ba su je suna nuna makattin gari a'a su yi kawa su yi ado wa mazajensu to ba laifi ba ne mace ta sa sarƙar zinariya ko kuma ɗan kunne na zinariya ko mantar na zinariya domin ta yi kawa wa mijinta wannan an halitta musu to shine sai aka ce bambanci tsakanin al-isti'malu da kuma al-ittikhas in an ce al-istimal huwa mubasharatu al-insani lil-ina'i بسبب استعماله كأن يستعمله يستعمله في الأكل والشرب أو للتطهير به ونحو ذلك استعمال شيني متن يأي أنفاني دا كوفي كوكوانو كو وتبوتا دومين أنفاني دا شي شيني يأي أنفاني دا شي وجنشي ko wajen sha ko kuma yin tsarki ko arwalla da shi da abin da ya kama da wannan wannan shine istimal al-ittikhaz shine ajiya mutun ya aji fa huwa adam mubasharatu al-ina'i ina'i lil-intifa shine mutun ya aje wannan kofi ko wannan buta ko wannan kwano na zinariya ko na azurfa ya aje shi dan yayi amfani da shi ba wai dan ya ɗauke shi ya yi aiki da shi ba wa inna ma yuttakhadhu imma lizinati aw liistimalihi fi halati darura ma'ana ya adana shi ne ko dan kawa kenan in mace ce yayi ado da shi ko kuma a san ya shi cikin abubuwan su na na ado da suke jerawa ko kuma amfani da shi idan darura ta kama aw lil bai'i wash shira ko kuma dan saye da sayarwa ba laifi bane mutum ya aje kofi ko kuma abin ga wanda yake dan sayarwa wannan shi babu laifi abinda abba a so shine mutum ya amfani da shi kuma ashba zalika da abinda ya kama da wannan wa hada huwa alfarq bayna al-ittikhad wal isti'mal wannan shine bambanci tsakanin adana abu dan ayi amfani da shi ko kuma a aikata shi ma'ana ayi ayi aiki da shi dan haka mun yi bayani wannan shine dangane da abin da ya shahi kwanoni ko butoci ko kofofi waɗanda aka yi da dinariya ko azurfa ko kuma ma'ana aka yi fanti ko kuma aka haɗa ƙarfe da zinariya da azurfa aka yi su hukuncin su dai haramun ne mutum ya amfani da su sannan sai abin da ya shahi kwanoni da kofofi waɗanda kafirai suka yi amfani da su da tufafin da kafirai suka yi amfani da su menene matsayin wa'annan kwanonin na kafirai menene matsayin kuma tufafin kafirai wanda suka sa malam yace wa tubahu aniyatul kufa allati yasta'miluna an halitta kwanoni da kofofi na kafirai waɗanda suke amfani da su wa thiyabuhum da kuma tuwahinsu waɗanda suke sawa malam tu'ulam najasatuwa in dai ba an san najasarsu ba in dai ba an san da suna da najasa ba an san da najasarsu to an halitta ana iya amfani da su no ba ku ga ba ga dila dila na ana kawowa ba ta tuhai daga kasashen kafirai wanduna da riguna da sauransu sannan kuma ai ana amfani da su ko kenan in ba an gano akwai najasa tare da su ba babu laifi amfani da tufafin da kafirai suka sa ko kuma kwanoni ko kofofi ko butoci ko berori waɗanda suka yi amfani da su in dai ba an gano akwai najasa tare da su ba to ya halitta ana iya amfani da su idan aka fa'il ulimat najasatuha idan aka gano najasarsu aka san da suna da najasa to ya da'ai fa innaha tughassalu sai a wanke su ma'ana tubsal ko tugassar sai a wanke su wasu ta'amal ba da zalika ba haka a ci gaba da amfani da su da haka kenan tufafin kafirai da kwanoni da sauran kayan aiki da suka yi amfani da su ba haramun ba matukar ba a gano najasa su in an gano najasar tasu ma sai a wanke najasar a ci gaba amfani da su a ci gaba da amfani da su li'anna al-asl fi al-ashiya'i tahara dan asali a cikin abubuwa shine tsarki kowane abu asalin shi mai tsarki ne sai dai mai irin shi tsarkinsa ya bayyana bala tasulun taharatu bishakki don haka wannan tsarkin baya ba ta gushewa da shakka inda shakka ne ake wannan bai ma'ana kawar da tsarkin wannan abu wa badanul kafir tsahirun kuma jikin kafiri mai tsarki ne dan kafiri ya baka hannu baka cewa sai ka je ka wanke hannu saboda kafiri ya baka hannu najasa ne a'a jikin shi ba najasa bane jikin kafiri ba najasa bane wa kaza ta'amuhu wa ma'uhu haka abincin shi haka ruwan ruwan sha ruwan shan shi duka wannan ba haramun ba in dai ba abinci bane wanda yake na yanka kamar nama ko nama alade wannan duka haramun ko kuma abin da ya yanka bai ambaci sunan Allah ba wannan duka haramun amma abinci ali ya zo ya dafa har shinkafa da abin da ya kama da wannan wannan ba haramun bane wannan abincin nashi ko fa umran bin husaini daga umran dan husaini yake ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa ashabahu lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama da shi da sahabbansa tawadda'u min mazadati imra'atin mushrika ma'ana sun yi alwala da ruwan salka na wata mace mushrika wannan ya zo a hadisin imam muslim bukhari da muslim suka rawaito shi hadisi ne mai tsawo wanda manzala sallallahu alaihi wasallam suna cikin wata tahiya ruwa ya yi karanci a gare su ana neman ruwa sai ga wata mace bisa jaki kuma mace mushrika ce ta ɗebo ruwa daga rijiya a cikin salka salkuna Allah sallallahu alaihi sallama yasa aka kirawo ta aka ɗebi wannan ruwan nata kuma aka yi alwala da su saboda haka kenan abincin kafiri da ruwansa ma'ana mai tsarki ne inda ba abinda musulunci dama ya riga ya haramta shi bane an ga yana cin shi wannan da ba za a ci ba wannan ya zo fi hadisin tsawilin a cikin hadisi mai tsawo in an ce maza da nau'in minal qurabi min jildin nau'i ne na salka wanda ake yi da fata wanda ake zuba ruwa a ciki wannan shine dangane da abin da ya shahi kwarorin da ake amfani da su al'awari masnu'a min zuludil maita menene matsayin ko a ce kofofi ko makayi wanda ake sa ruwa ko abinci wanda aka yi shi da fatar mushe almaitatun an ce mushe hiyar bahimatun lati ta mutu hatfa amfiya shine dabbar da ta mutu karan kanta ma'ana kwananta ne ya kare ta mutu au zukiyar zakatan gaira shari'a ko ko aka yi mata yankan da ba na shari'a wajen yanka aka ambaci suna aljani ko aka ambaci sunan wani ba Allah ba ko ka ganin ma wannan dabba ta zama mushi fa ya harimu akaluha wa haramun ne a cita kama qala Allahu azza wa jalla kamar yadda Allah yake cewa hurrimat alaikumul maitatu har zuwa ƙarshen aya an haramta muku mushi wa kadhalika yahrimu ittikhad juluduha lil awani haka haramun fatu na mushen dabba ayi amfani da su wajen yin makayi wanda za a adana ruwa ko abinci illa idza dubigat sai in an jeme fa innaha taqhur lokacin da aka jeme ta to a wannan lokacin ta tsarkaka yanan kwata koda ta mushe ce in dai an jeme ta to ta tsarkaka ana iya yin makayin da za a rika zuba ruwa kamar salka ko kuma makayin da za a rika zuba abinci da su duka wannan ya halitta amma in ba a jeme ba sai aka zo aka yi amfani da fatar ba tare da an je ta ba aka yi makayi da ake zuba ruwa ko ake adana abinci a ciki ko haramun wannan hadisi saboda hadisin abdullahi ibn abbas Allah ya ƙara masa yarda yake cewa anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza dubikhal ihabu idan aka je mai fata faqari tahura wannan fatan ya tsarkaka addabu shine tanziful jild tsabtace fata shi ake ce ma addabu shi ake ce ma shima wa mu'alajatuhu bi munazzafat shine ma'ana a tsabtace fatar a magance ta da dukkan abubuwan da ake tsabtace fata da shi wa mutahharat da abubuwan da ake tsarkake ta da shi li yazula ma fihi min qadarin dan duk abin da yake na kazamta ya gushe daga wannan fatar wa najasa da kuma najasa wa rutuba da dukkan wasu ɗanyen abubuwa waɗanda suke marasa kyawu da haka fa yajuzu isti'malu juludul maita ba'da dabniha ya halitta ayi amfani da fatan mushi bayan an jemi wannan fatan to ya halitta ayi amfani da fatan عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال يتي تصدق على مولاة لميمونة بشات فماتت برر بيوة تميمونة أم متصدكر أقويا أم متصدكر وتا أقويا فماتت سي أقويا تموت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يبيو أكون ونم ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya biyo akan mi akan wannan eh eh akuya ga ta ta mutu ana sha za a kai je shi a lokacin nan ne fa qala sai manzo Allah ya ce halla akhastum ihabaha yau me yasa ba ku ɗebe fata ko ku hede ta muna ku ɗebe fata fatadbaghatmuhu eh fadabaghtumuhu ma'ana ku je mu fata fanta fa'atun bihi sai ku yi amfani da fata faƙalu sai suka ce manzo Allah inna hamaitatu wannan dabba humushi ce ta ƙaƙa kuma za a yi amfani da fatan mushi faƙalu sai manzo Allah ya ce inna ma hurrima akaluha abinda aka haramta shine cin ita wannan mushi amma fata ana iya ma'ana abin gaƙinta ana iya hedewa a hudda fatar a jeme ta a yi amfani da ita wannan hadisi imam muslim ya rawaito wannan hadisi wannan shine abinda ma'ana ya shahi dangane da sha'anin ruwa wanda ya kamata a yi ibada da shi da kuma butoci ko kwanoni ko kuma makayi wanda ake zuba ruwan da shi ko a yi alwala da ruwan ko a yi tsarki da su ko a yi wanka da su su ma makayin an faɗi makayin da za ka yi amfani da shi duk butar da ko kwanan da ko kuma kofin da aka aikata shi aka yi shi da zinariya tsantsa ko ko aka yi shi da azurfa tsantsa baya halitta ka yi amfani da shi sawa'an ka ci abinci a ciki ko ka sha abin sha a ciki ko kuma ka zuba ruwa a ciki ka yi alwala ko ka yi wanka na janaba ko abin da ya kama da wannan duka bai halitta ina fata an gani wannan shine abin da darasin yake magana a kansa haka abin da ya shahi sha'anin abinci ko kuma kwanoni ko kofofi ko berori waɗanda kafirai suke amfani da su su ma mu yi bayanin matsayinsu halal ne matuƙar ba a gano najasa tare da su ba in an gano suna da najasa abinda za a yi shine sai a wanke su a tsabtace su sai a ci gaba da amfani da su haka tufafin kafirai waɗanda suke sawa su hudda su ma masu tsarki ne ya halitta a yi amfani da su matuƙar ba a gano najasa a ciki ba an gano suna da najasa sai a wanki wani shi ne abin da darasin namu ya yi magana a kansa haka makayi wanda ake iya zuba ruwa ko a zuba abinci wanda ake yi da fata kenan in fata ce wadda take dan mushi ba amfani da shi wajen wajen zuba ruwa ko adana abinci sai in an je mene sannan aka yi amfani da ita wannan shine abin da darasin namu ya kumsa na yau anan za mu dakata da wannan muke cewa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum assalam ce dangane bayanin da kai a baya na ruwa ya kai mita eh 210 da goma goma Na.
wanda to idan aka samu wanda bai kai shi ba kuma fa eh kamar mai ɗari da hamsin ko ɗari da saba'in din nan akwai wani bambu haka wanda bai kai wancan ba yawa eh to shi ma wannan idan har ya abin ya same shi za a yi amfani da shi aiwa in najasa ta fada a cikinsa in ba ta canza iskan shi ba ko ɗanɗanansa ko kuma ma'ana eh, kalan shi to ba laifi ana iya amfani da wannan ruwa wannan kuma dogaro da hadisin da yake cewa innal ma'a tahurul la yunajjisuhu shay'un ruwa shi hadisin da yazo bai kayyade ba sai ya ce lalle ruwa mai tsarki ne ba abin da yake najasar da shi sai wata ruwaya ta zo ta toge ta ce illa magayyara launuhu au ta'amuhu aw rihu sai dai abinda ya fada a cikin ruwan in ya canza kalan ruwan da iskansa da ɗanɗanansa ina ba ta an fahimta to wannan shi kuma kullatai ni jarka guda biyu wanda ya kai lita ɗari biyu da goma aka ce in najasa ta fada ba ta ma najasar da wannan ruwan ne saboda yawan shi najasar da za ta iya canza wannan ruwan ba karamar najasa ba ce saboda haka kenan ruwan da ya kai wannan adadin ya kai wannan yawan shi bai ma ɗaukar najasa ne in dai ba najasar ta yi yawan da ma'ana ta yi wannan ruwan yawa har ta kai inda za ta canza ɗayan siffofin shi guda ma'ana guda eh, abin nan guda eh, uku ba Eh, shi yasa malamai suka ce kenan asalin ruwa mai tsarki ne ba abin da zai hudda shi daga asalin shi na cewa mai tsarki ne sai dai in abin da ya canza ɗayan waɗannan sufofin na shi guda uku kenan ko da ba su kai yawan wannan jarkokin guda a abin nan biyu da muka yi bayani a wancan hadisi wallahu ta'ala ala wa alaikum assalam dangane da eh, amfani da abin da aka yi da zinariya ko kuma
na abunga kamar hadisi cikin karatu an ce babu laifi a yi amfani da kamar bel in yana na zinariya Eh.
sai sai da ta kai eh to idan ka sai da ma wanda ya je ya yi amfani da shi ya shafa ko kuma ya yi wani abun da to shi wani taimakekeniya cikin abun da ba ka yi ba saboda hukunci ne wanda da ya ja in musulmi ne bai dace ya aiki da shi ba saboda an nuna mishi bai kamata ya ɗauke shi ya amfani da shi ba sai dai don ya aje shi don ya sayar ko kuma ya yi amfani da shi in larura ta kama larura tana iya sa ya ya yi amfani da shi in ya zama to babu wani kofin da zai yi amfani da shi kuma labudda sai ya amfani da kofin sai zaman to yana da shi aje yana iya ɗauka ya amfani da shi don haka kenan kai a matsayinka na mai sayarwa abu ɗaya ne in ka san da wannan daman ya saye shi ne don ya amfani da shi to wannan kana iya ƙin sai da masa shi ina ba ta an fahimta amma duk abin da za ka ɗauka kamar don kasuwanci ko abin da ya kama da wannan ko ka adana shi kawai don ƙawa da ado ko kuma a'a in wata larura ta kama na a amfani da shi kai amfani da shi wannan bai da wani laifi wannan shine wallahu ta'ala a'lam.
lokaci ya nufin sallah
Eh? Ashe, Sulaiman. Eh, ashe, eh, yana yi, kira sallah da wani.
الله أكبر الله أكبر Assalamu alaikum.
الله أكبر ها؟
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا